الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyu ga watan jumada al'akhira hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha shida ga watan sha biyu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allahu za mu ci gaba da karatunmu cikin littafin ash-shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn surah al'imam a tirmidhi littafin da ke karantar da mu siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin halayensa da kuma suransa cikin halittansa idan ba mu manta ba muna cikin babu ma ja a fi sifati kalamin rasulillahi fi sha'ar babin da yake bayani akan sifan maganar manzan Allah cikin waka idan muka tuna mun tsaya a hadisi na 236 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا إمارة قال لا والله ما والله رسول الله ولكن والله سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن عبد المطلب آكذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب آه حديث محمد بن بشار دقى يحيى بن سعيد دقى سفيان الثوري دقى أبو إسحاق دقى براء بن عازب ديتشي wani mutum ya ce a farartum an rasulillahi ya aba imara kun gudu kun bar manzon Allah ya kai aba imara ma'ana ranar hunain kenan gazwatu hunain sai ya ce la wallahi ma walla rasulullah wallahi manzon Allah bai juya ba bai gudu ba walakin walla sar'anun nas mutane da yawa sun juya da sauri talaqathum hawazinun bin nabli da hawazin kabilan hawazin suka bullo musu bin nabli da kibau suna harbin su wa rasulullahi ala baglatihi manzon Allah yana kan taguwansa wa Abu Sufyana ibn Abdul Muttalib akizun bil jamiha Abu Sufyana ibn Abdul Muttalib yana rike da linzaminta wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shugaban mu manzon Allah yana cewa anan nabiyyu la kadhib an ibn Abdul Muttalib ni ne annabi babu ƙarya ni ne ibn Abdul Muttalib amin yi bayanin wannan hadisi ya takaice a satin da ya gabata amma ainihin abun ya faru ne a yakin hunain yakin hunain yaƙi ne da aka yi shi bayan fathu makkata hijira yana da shekara takwas bayan hijiran manzon Allah da shekara takwas a watan shawwal goma ga watan shawwal bayan manzon Allah ya yi fathu makkata to akwai kabilan hawazin da kabilan saqif da sauran wasu kabilu wanda suka fahimci ƙarfin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama barazana ne a gare su daga ƙabilun larabawa don haka yaya za su yi su yaƙi manzan Allah sai suka haɗa kai da niyyar su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka haɗa kai ƙabilu da yawa wajen su dubu talatin sannan manzan Allah ya ji labarin cewa ga hawazin sun haɗu da niyyar cewa su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sauran waɗannan ƙabilu din. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwammaci ya fita da sahabbansa daga makka sabila da kasu zo su riski manzon Allah a makka annabi sai ya kwammaci a yakin a wajen makka to shi hunayin tsakanin makka ne da ta'if a nan wani waje ake kiransa hunayin yake albusiri yana cewa wasal hunainan wasal badran wasal uhdan husulu hatfin lahum adha min alwakhami المسدر البيض همرا بعدما وردت من الإدى كل مسود من اللمم idan kana son ka tambayi jarumtan manzon Allah kana son ka tambayi jarumtan sahabban manzon Allah to ka tambayi yakin Hunainu ka tambayi yakin Uhud ka tambayi yakin Badar yanda sahabban manzon Allah suka yi jarumtan da wato aka yi gwanjam makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a farfajiyan yaki a badar dai mun ji irin jarumtan da sahabban manzon Allah suka buga a yakin Uhud sun yi jarumta duk da an hadu da jarrabawa a yakin Hunainu kuma manzon Allah ya fita da shi da runduna dubu goma sha biyu duk rundunan da suka yi rakiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatu makkata tare da su aka fita runduna dubu sha biyu su kuma can sun fito da runduna wajen dubu nawa dubu talatin to da aka fita sai suka tsara su waɗancan kafiran kenan sai suka tsara cewa da su fito da su da duk abin da suka mallaka da su da raƙumansu da dabbobinsu ragunansu da zinaransu da duk abin da suka mallaka sai suka fito da shi domin wai wannan ya zamo musu dalilin da za su jajirce dan idan mutum ya san bai bar kowansa ba da yara da mata da kowa an fito to mutum dole ya tsaya kawai ya yaki ko a mutu ko a rayu duk da wani babba daga cikin su ya ba su shawari ya ce kar ku kar ku ce za ku fito da abubuwan da kuka mallaka haka kar ku ce za ku fito da kowa da kowa haka ku yi dabara amma kwamandan su yaki da suka zo sai suka shirya fakki suka shirya kamin ma'ana suka shirya ma manzon Allah da sahabbansa dabaran yaƙi irin na yaudara suka ɓuɓɓuya a tsakanin bishiyoyi a hunai to manzon Allah da farko dama ya fahimci da su yi haka annabi sai ya tura wani sahabin sai ce ina son ka je tun daga fitowar rana har faduwanta ka je ka tsaya kar ka sauka a gurin da nace maka ka tsaya har sai lokacin da rana ya faɗi ka sa ido ka ga shin sun shirya kamin ne sun shirya dabara ne na su saka mana su mana shirin yaki na makirci na idan an shigo fili kawai su bayyana sun bubbuya ko kuma ba haka suka yi ba to wanda annabi ya tura shi ya je dai yayi iya loka iya tsayuwansa dai ibnu abi marsid yayi iya tsayuwansa ya dawo ya ce shi dai ya ga babu wani kamin da suka shirya to kuwa a ce wannan kamin din suka shirya in aka ce kamin shine a shirya muku makirci na yaki ma'ana kaman a ɓuɓɓuya a cikin ciyawa ko a ɓuɓɓuya cikin ganyen bishiya sai kun zo kuna tafiya salim alim kawai sai ku ga an bayyana muku to abin da aka yi masahabban annabi kenan annabi ya raba kwamandojin yakin kashi uku kwamanda na farko khalid ibn walid kwamanda na biyu zubair ibn al-awwam kwamanda na uku ali ibn abi talib to ma'askar na sojojin sun rarrabu gargwadan wannan kashi kashi din kashi uku to khalid ibn walid da suka shiga su ne shigan farko to ashe kawai shiri ne suna shiga kawai sai kibiyoyi sai harbi sai abin nan kawai sabon manzon Allah ba su an karba ba su shirya ma yaki ba kawai suka ji ana ta harbin su da kibiyoyi kibiya kawai ta ko ina Khalid ibn Walid warwas ya fadi a kasa sai da annabi ya zo ya yi mishi addu'o'i tukuna ya farfado daga nan sahabbai suka bazama suka watse wasu suka suna gudu to a lokacin da suke gudu ne manzon Allah yana kan taguwansa yana tsaye yana ce ilayya ilayya ibadallah ku zo gani nan ku zo gani nan ku zo gani nan ku zo guri na ku zo guri na shine yake ce anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib ni ne annabi babu ƙarya ni ne dan abdul muttalib ku zo waje na ku zo waje na to a lokacin ne sai kuma aka taro aka zo gurin manzon Allah Abu Sufyan ibn Abdul Muttalib yana rike da lijam yana rike da linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to lokacin ne da aka dawo shikenan kuma sai sai aka aka sace tunkaran waɗannan kafiran sai aka yi nasara a wannan yakin ne sahabbai da suka ga yawan su suka ce kai idan dai dan yawa ne ba za a yi nasara akan mu ba in dai dan karanta ne ba za a yi nasara akan mu ba to aka ce wannan maganan da suka yi na cika baki din to dalilin da yasa Allah ubangiji ya jarrabe su kenan dan Allah ubangiji baya san mai suka baki baya san mai takama ko taimakon ka kaga Allah yayi to kai tawadu'u domin ran da manzon Allah zai shigo garin Makka ma ya shigo saboda sanin girman Allah sunkuyawa yayi a ƙasa ma'ana bai daga kai ba ya ya shigo Makka ne kansa yana sunkuya ya kwanta akan abin hawansa sabila da tawadi'u da kaskantar da kai a lokacin da kaga nasara ya same ka to kar ka ji cewa kai ne iyawanka ne dabaranka ne dan su sahabbai a Hunain sun ce ba za a yi nasara a kanmu ba idan dai akan yawa ne sun ga su dubu goma sha biyu ne sun ga abadar Allah ya taimake su su ɗari uku a kan kafirai dubu to sai suna tunanin abin wai yana da alaka ne da yawa ba haka ba ne Allah Ubangiji ya faɗa mana فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بعزم الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة أتنقب ألا يكيشيوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين to Allah Ubangiji yakan ba da nasara ne ba yana da alaƙa ne da yawa ko rashin yawa ba to a wannan yakin ne annabi ya yi wannan kalmomin na anan nabiyu la kazib an ibn abdul muttalib ni ne annabi da babu ƙarya ni ne dan abdul muttalib shi yasa masu hikima suke cewa idan kana son ka zamanto mutum mai nasara da wallaku duk lokacin da ka rike wani karatai da shi kana ganin wane na rike to azaqaka Allahu murrat ta'alluq sai Allah ya dandana maka baci na wannan rataya da kai da wannan din li ta'lama anna Allah yagaru ala qalbin yata'allaqu bi ghairihi fayaruddaka ilayhi dan ka san Allah yana kishi da duk zuciyar da ta rataya da wani Allah sai Allah ubangiji ya dawo da kai zuwa gare shi saboda haka dogaro da Allah shine kawai mafita wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu ko kana da wani mai gida ko kana da wani wato sarki ko kana da wani shugaba da kake ganin shi ka rike to ka rike shi ba tare da a zuciyanka kana jin cewa shi ne zai iya yi maka abubuwan da kake ciki na rayuwanka ba a'a ka rike shi a zuciyanka kana jin cewa shi wani wasiɗa ne shi wani dalili ne imma ya zamo maka dalilin da zaka zamo ka samu nasara imma ma ba nasaran ba amma dai ala ayyi halin dai Allah shine ka saka a gabanka na'am to shine wannan farartum an rasulillahi ya aba imara kun gudu gabarin manzan Allah ya aba imara faƙali ce la a'a wallahi ma walla rasulullah annabi muhammadu bai juya ba walakin walla sar'anun nas mutane ne suka juya da yawansu da gudunsu talaqqathum hawazinun bin nabli hawazin sun ritsa su bin nabli da kibiyoyi suna harbin su wa rasulullahi ala baglatihi manzon Allah yana kan abin hawansa wa abu sufyan ibn abdul muttalib abu sufyan ibn abdul muttalib akizun bil jamiha ya rike linzamin wannan taguwan na manzon Allah wa rasulullahi yaqul manzon Allah yana cewa ana nabiyyu la kazib ni ne annabi babu karya ana ibn abdul muttalib ni ne ibn abdul muttalib Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jajircewansu tare da manzan Allah wani irin ujuba ne wadda tarihi bai taɓa rawaito wani mutum wanda mutanensa suka sallama masa suka jajirce suka ba da rayuwansu a kansa kamar annabi Muhammadu ba yanda sahabban manzan Allah suka fanshi annabi da ransu don haka babu wani ƙoƙari da za ka yi wai ka je wai ka rusko ma kusa da yadda masu habban manzan Allah ma suke babu ma kawai gaba ɗaya ma saboda su abin da suka yi wa manzan Allah da hiyya da suka fida'in da suka yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sadaukarwa wani abu ne wanda tarihi bai taba rubuta wani mutumin da aka sadaukar mishi kaman yadda sahabban manzan Allah suka sadaukar wa manzan Allah ba ka je ka tambayi yadda suke dagewa a gun yaki ka annahum fi zuhuril khayli nabturuban in ka ganka a bayan doki da ka da tsiro ne a jigawa min shiddatil hazmi saboda tsaban dagewa lami shiddatul huzami ba saboda rauni ba suna da dagewa ya jirru bahra kamifin annabi yana jan su akan taguwa fauka sabihatin yarmi bi mawjin min al-abtal muntatimi yana jifa da kumfa na abokan gaba ma'ana duk lokacin da abokan gaba suka tunkara kawai da aka ga an kwantar da su sar'a ka annahum ajazu naqlin khawiya hal tara lahum min baqiya ka tambayi hunain ka tambayi badar wasal hunainan wasal badaran wasal uhudan ka tambayi yakin hunain yaya aka ga dagewa da jarumtan sahabban manzon Allah wasal badaran a tambayi badar wasal uhudan a tambayi uhudu usulu hatfin azuzuwa da yanda aka rarraba mutuwa shi ya fi sauƙi akan mutuwa da annoba ma'ana yanda mutuwa aka yi gwanjan mutuwa cikin makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi annoba mu ne jarumtan sahabban manzon Allah ne almusdiril bibi suna zantar da suna zartar da fararen masu humran wanda sukan zama jaja zurba da mawara da bayan ta tizga ta gangara minal ida daga makiya kulla muswaddin minal lamami dukkanin bakan makwallato ma'ana kan maki da a kawar da kan ka je ka tambayi sayyidina ali ibn abi talib da shi da amru ka je ka tambayi sayyidina ali ibn abi talib a khaybar ka je ka tambayi sayyidina ali ibn abi talib a badar ka ji irin yanda kawai min kulli muntaribin lillahi muhtasibin yasubi musta'silin lil kufri mustalim yanda suke da dagewa a yakin uhudu ne aka ce jarraba wanda ya faru a nan ma an samu wani da rasi babba saboda a yakin uhudu manzala sallallahu alaihi wasallama an harbe shi da kifiya ya fasa lebansa ya karye haƙorinsa an harbe shi da an jefe shi ya ji ciwo a kafansa ya faɗi a rami hulan kwano ya fasa kansa sahabbai sun watse wanda suka san annabi na raye ma ɗan kaɗan ne shaidan ya shiga cikin sahabbai na kururuwa yana ce an kashe muhammad an kashe sallallahu alaihi wasallam saboda ya saka rauni a zukatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma wanda suka san yana raye ma mutum biyu ne ko mutum bakwai a wani ruwaya suka zo suka yi iya yadda za su yi don su kare manzan Allah dan aka ce waɗanda suka san su yana annabi na raye da suka kewaye manzan Allah mushrikai suka zo suna neman manzan Allah annabi ya ce ma waɗanda suke kewaye da shi wa zai fanshe ni da ransa wani ya ɗaga hannu ya shiga sai da aka kashe shi saura mutum shida annabi ya sake cewa mutum shida wa zai fanshe ni da ransa ɗaya ya sake shiga sai da aka kashe shi annabi ya sake cewa zai fanshe ni da ransa ɗaya ya sake shiga sai da aka kashe shi annabi ya sake cewa zai sai da mutane bakwai ɗin nan kaf suka kare wa zai fanshe ni da ransa mutum yana ganin mutuwa kuru da kuru da ya fuskance ta kawai ya shiga gaban mutuwa kaga wannan shine kwaloluwan imani kawai kwaloluwan sadaukarwa kwaloluwan sacrificing kawai kaga mutuwa ido da ido an yi a gaban ka amma ka bada kanka saboda mene saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل yasa wasu ma suka ce makiya sahabban manzon Allah kafirai ne duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta haka wasu suka ce saboda Allah ya ce a cikin wannan suratul fath din ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akraja shab'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyagiza bihimul kuffar saboda kafirai su ji bakin ciki ma'ana suka ce to babu wanda zaka ga yana bakin ciki yana fada yana zagin sahabbai sai wanda a zuciyarsa akwai kafirci ka dai duba irin wannan sadaukarwan a gabansu aka ce bayan haka manzon Allah ya fada a rami da ya fada a rami kafirai suka zo suka yi kawanya maramin suna ta aika kibiyoyi suna ta aika kibiyoyi abu dujana ya zo ya fada a ramin ya rufe bayan manzan Allah an harbe shi da kibiya ya fi ɗari jikinsa kamar jikin beguwa kawai ta ko'ina jikin bushiya kai ƙayoyi kawai na masu da aka fito da shi babu wani gurin da a jikinsa ba a gama shi ba a ga kibiya ba kaga da a harbe shi ya ji zafi ya daɗa makalkalewa shi dai burin sakar abin ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kwaloluwan imani wannan shine kwaloluwan soyayya Allah ya kara mana san manzon Allah حدثنا إسحاق بن المنصور حدثنا عبد الرزاق أنبعنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن عنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في أمرة القضاء وابن رواها يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم ندربكم على تنزيله دربا يزيل الهام عن مكيله ويسهل الخليل عن خليله فقال له أمر يا ابن رواها بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول شعرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عنه يا عمر فلهي أسرأ فيهم من ندح النبل الله أكبر دق إسحاق بن منصور دق عبد الرزاق يا بام الأباري دق جعفر ابن سليمان ya ba mu labari daga sabit daga anas manzon Allah ya shiga makka a umratul qada umra na bankwana wanda umran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa umratul wada ko wabnu rawaha abdullahi ibn rawaha mai yin waka wa manzon Allah sha'irin manzon Allah yamshi baina dai yana gaban manzon Allah yaqulu yana ce khallu banil kuffari an sabilihi kafirai ku ba mu waje ku ba mu annabi waje kar ku shiga gaban hanyar manzon Allah al yawma nadribukum ala tanzilihi yau za mu bige ku bisa saukansa da zuwansa darban duka da mashi wanda yuzilul hama an makilihi zai kawar da makwallato daga masaukinsa wa yuzhilul khalila ya barzanar da aboki an khalilihi daga abokinsa yana yin wannan waƙoƙin waƙa ne al-yawma khallu banil kufari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yuzhilul khalila an khalilihi faqala lahu umar sai an sayyidina umar yace masa kai yabna rawaha dakata bayna dai rasulillahi wa fi haramillahi taqulu shi'ran a gaban manzon Allah a haramin Allah zaka na yin waka فقال النبي sai manzon Allah ya ce khalli anhu ya Umar rabu da shi bashi ya ci gaba da waka falahiya asra'u fihim min nadhin naba ko wani ruwayan fazalika ashaddu alaihim min waqin naba wannan wakan ya fi musu sukan mashi zafi kaji ba ranar da aka shiga makka annabi ya shiga da runduna dubu goma sha biyu al'abbas da shi da abu sufyan suna tare a kan dutse suna hangar rundunar manzan Allah sojoji sojoji suna shigowa sai abu sufiyan yake ce kai mulkin sai ya ambaci sunan annabi mulkin wane ya yi ƙarfi sallallahu alaihi wasallam sai abbas ya ce wallahi ba mulki ba ne annabta ne abin ba na mulki ba ne annabta ne to anan ne shi kwabin rawaha yana gaba yana rera waka shine khallu banil kuffari an sabilihi al yawma nadrubukum ala tanzilihi ku ba mu waje yau za ku ga dukan da zai kawar da kai ga barin masaukinsa yau za ku ga dukan da aboki sai ya gudu ya bar masoyinsa sai ta dina umar yake ce kai yabna rawaha ka dakata a harami za ka yi waka a gaban manzon Allah annabi ya ce ka bashi ya ci gaba da waka fa inna zalika ashaddu alaihim min waqi'in naban waƙan ya fi musu sukan mashi zafi wannan shine izzan musulunci to saboda haka waƙan da za a yabi manzan Allah waƙan da za a girmama manzan Allah a kwanzaga manzan Allah a aruru ta darajar manzan Allah wannan ai kamala na imani kenan kamala na imani kenan annabi yana da mawaka ga abdullahi ibn rawaha annabi yana da mawaka ga abdullahi ibn ibn zab'ari wanda shi ma abdullahi ibn zab'ari farko makiyin annabi ne dan waƙoƙi yayi ya zambaci annabi yayi maganganu munana akan manzon Allah annabi ya ce duk yanda aka gaishe jinin sa ya halatta ya nakkara fiskan sa sai da yazo gaban manzon Allah yayi ma manzon Allah waƙoƙi na yabo fi ma atani anna ahmad lamani fihi zabitu ka annani mahmum labari ya zo min cewa annabi ya zarge ni ya ce a hukunta ni dan haka na kwana ina cikin bakin ciki don haka na zo gurinka ina neman afuwa daga abin da na yi maka iz ana fi dalali ahimu bima afzaituhu iz ana fi dalali ahimu na zo ina neman afuwanka da abin da na yi lokacin da nake cikin fagauniya cikin bata dalilin wannan baitocin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe masa abdullahi ibn zab'ari ka'abu ibn zuhair waƙoƙi yayi ya zagi manzon Allah annabi ya ce biyan da aka ganshi jininsa ya halatta shi ma ya nakara kamanninsa ya zo ya zo sai da ya zo gaban manzan Allah kawai sai ya sauke mayafin fiskan sai ya rufe ba a gane waye ba ne sai da ya zo gaban manzan dan da an san waye da ba zai iso gurin manzan Allah ba sai dai gawansa ta iso ya rufe fiskansa sai da ya zo gaban manzan Allah sai yadda mayafinsa banat su'adun fa qalbi al-yawma matbulu yayi wannan dogon baitocin nasa umbi to anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu an ban labari annabi ya ce duk yanda aka gani jini na ya halatta amma na san afuwa abun ka kan ya rasulullahi wallahi ɗabi'an ka ce إن الرسول لنور يستدع به وصارم من سيوف الله مسلول والله عن نبي حسكن الله ني da ake haska fitila da shi da ake haskaka da ake haskaka da shi kuma zararren takobi ne daga cikin takuban Allah annabi sai ya yafe masa bayan ya yafe masa da an halatta jininsa annabi ya yafe bayan ya yafe akwai mayafi a kafaɗan manzon Allah annabi ya cire wannan mayafin ya yafa akan ya yafa maka abu annabi ya bashi kyautan mayafi wannan tukuicin mayafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi din aka ce banu umayya sai da suka saya wannan mayafin da kuɗi sama da dirhami ko dinare ne dubu ashirin wanda a yanzu inda a auna shi miliyoyin kuɗi ne millions of naira kun ga yadda manzon Allah yake da haƙuri yake sakawa idan an masa yabo akwai wani balaraban ƙauyen shi ma lokacin da aka yi fari fari yayi tsanani aka rasa yadda za a yi balaraban ƙauye ran juma'a ana cikin kudu ba kawai ya faso ya shigo masallacin manzon Allah yana shigowa sai ya kama yin baitoci a cikin baitocin yana cewa shin kan idan mutane suka shiga cikin bala'i ina ya kamata su gudu ne ka ai ya kamata su gudu gurin annabi muhammadu ne ko wa aina firarun nasi illa ila rusli ina mutane da su gudu idan bala'i ya rutsa sai dai su gudu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya rasulullahi fari ya cin mana ka roƙa mana Allah ya saukar mana da ruwa Anas ibn Malik ya ce lokacin da balaraban ƙauyen nan ya zo yana wannan magana ina ganin annabi ya ɗaga hannunsa sama sai da mayafinsa ya sauka na ga farin hamatan manzan Allah ya kalli sama ya ce ya Allah a yi ruwa Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna jijjiga hannunsa da yake yi bai gama jijjiga hannu ba sai da sama ta yi hadiri ta cika da hadiri fal yana saukar da hannunsa sai ruwa ya biyo hannun manzon Allah kawai sai aka kama ruwa ma'ana kawai ishara ne kawai yi ne kun kunu ne kawai ya daga hannu ashara ila muzinin fasala musarmadan wa iz rama maskal ma'i amsaka mulhaman wa ruddat lahu shamsun wa aida gurubiha wa iz wa iz kazzabu kad anzala al-haqq muhkaman nuni kawai yayi ruwan ya sauka sai da aka yi sati ruwa yana sauka ruwa bai kare ba sati guda yau gobe jibi ruwa yana sauka sai da aka yi sati wannan balaraban ya sake dawa daga wannan kofa ya zo ya ce ya rasulallah ruwan nan fa ya mana yawa fa gonakinmu ruwa ya tafi da gonakinmu ruwa yana halaka dabbobinmu ruwa yana rushe gine-ginenmu ruwan nan kan ba za a ce ya dan tsagaita ba haka sati guda ana ruwan bai tsaya ba sai da annabi ya daga hannu yana sake daga hannu sai ruwa ta tsaya cak annabi sai ya fara girgiza hannu yana hawalaina la alaina hawalaina la alaina hawalaina ya je gefen gari mu ya ishe mu haka mu ya ishe mu haka aka ce har duniya ta kare ruwan tunda annabi ba cewa yayi ta tsaya ba har duniya ta kare ana zubar da wannan ruwa har yanzu ruwan yana zuba bai tsaya ba a gurin da manzon Allah ya ce a ci gaba da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ruwan bai tsaya ba ana ci gaba da shine abinda alfazazi yace fa fil qaidi yastaski wa fil faidi yastadhi lokacin da fari yayi fari annabi zai nemi a shayar da ruwa lokacin da kuma ruwan yayi yawa annabi zai ce ruwan ya tsaya haka kuma ruwan ya tsaya kaga wannan duka ababun waɗanda suke yin kalman waƙoƙi ne da yabawa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yazo da waka ya fara ga hassanu shi nasa sananne ne yana yi ma annabi na yi ma sahabbai na yi a gurin yaki akwai wanda in an je gurin yaƙi kawai waka suke zalla kawai suna ruruta maza suna ruruta maza inna zawa'iba min fihirin wa ikhwatahum qad bayyanu sunanan lin-nasi tuttaba'u yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa ilahi wa bil amri alladhi shara'u sajiyatun tilka fihim ghayru muhdathatun innal khala'ika fa'lam sharra al-bid'u wannan waƙoƙin Hassanu ibn Sabit ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka waƙa ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kan ibada ne ibada ne a yi waƙa a yi manzon Allah kuma salika ta waƙa ba kowa Allah yake azurta shi da shi ba mauhiba ce ba kowa yake iya yi ba amma sahabban manzon Allah da yawa sun yi wa manzon Allah baitoci baitoci irin na gwanin cewa da girmamawa da kambamawa da ɗaukakawa kuma mafi yawa malaman musulunci da aka samu sun yi wa manzon Allah baitoci Allah ya saka musu da alkhairi ابن رواحة يتي خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم ندعو بكم على تنزيله دربا يزيل الهام عن مكيله ويذهل الخليل عن قليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول شعرا فقال له النبي كل عنه يا عمر فلهي أسرأ فيهم من ندح النبل وأن كاف مسيوية ماشي نعم حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن هرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وأشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم علي بن هجر يا بام العباري Shuraik ya ba mu labari daga Simaku bin Harb daga Jabir ibn Samura ya ce jalabtu nabiya na zauna da manzon Allah aksara min mi'ata marra fiye da sau ɗari wai an ji daɗi an zauna da annabi fiye da sau ɗari wa kana ashabuhu yatanashaduna shi'ra sahabbansa suna waka suna rera waka to anan ne duk wanda ya ce rera waka haramun ne ƙarya yake yi bai sani bane in ma bai sani ba in ma ƙarya yake in ma ya jahilta rera waka ba haramun ba ne ka rera waka da murya mai daɗi wannan ba haramun ba ne shi ma sima ka zauna kana sauraron waka kana jin daɗi wannan shi ma ba haramun ba ne kuma kar ku ce sai iya wani waka da ya shafi addini ko waka ce ta al'ada ba haramun ba ne a rera waka a yabi wani abu wakan aure ko wani abu duka ba haramun ba ne ba haramun ba ne a yi waka da aure a'a waƙa na mazaje a yabi mazajen yaƙi ba haramun bane a yi waƙa ma ƙasa ba haramun bane eh kamar yadda za ka ga misra akwai wani waƙa da suke da shi na hafiz ibrahim wai sunan waƙar misra ta tahaddasu an nafsiha ko wa kafal khalqu yanzuruna jami'an kaifa abni qawaid al majd wahdi wa bunatul ahram fi salif al dahr ka fauni al malama inda al tahaddi أنا تاج العلاء في مفرك الشرك ودراته قلائد إفكي أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي wani waka ne suna ce waƙar misra ta tahaddasu an nafsiha saboda haka waka na ƙasa da waka na jarumai da waka na al'ada da waka na aure duk wannan ba haramun bane ba haramun bane jahili ne kawai da yace waka haramun ne gashi nan wannan sahabin yace ina zauna da annabi sama da sau ɗari sahabbai suna rera waka ya tanashaduna idan aka ce munashada shine a rera da tangimi ana rerawa irin rera wanda yake shiga cikin zuciyar nan ba haramun bane sayyiduna ali zai shige da coci a coci ana kiɗe kiɗe ya ji ana kiɗa sai aka ga ya tsaya ya yi shiru yana saurara ce to wannan me yake saurara ne waƙan coci ne kuma yau yake burge amirul muminina sai bayan an gama an tambaye shi sai ya ce waƙan tana yin tasbihi ne kuma na ji tasbihin waƙan tana ce haƙƙan haƙƙan haƙƙan haƙƙan sidqan sidqan sidqan sidqan inna dunya qad garratna wastahawatna wastalhatna latna nadri ma qaddamna inna anna qad farratna yabna dunya mahalan mahalan zin ma ya ati wazanan wazan sai haka waƙan yake faɗa tasbihi yake ko ba ku sani ba saboda haka ana waƙa waƙan ma da munashada rerawa ba wai ana biki ba ne su sai da tunan aisha za su kai amarya manzan Allah ya ga sun shige su duk su duk annabi ya ce ku kuwa wannan irin tafiya haka da akai amarya ba waka babu komai ina ma kuna tafiya kuna ce atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula menene ga sunan baitocin suna nan wagogi gashi nan annabi ya ce me zai hana ku ɗan yi kuna yi kuna ɗan rera waka ba haramun bane waka wasu ne suke son su mayar da wai addinin musulunci wani addini ne bushashe da ya busar da nau'o'i na halittar fitiran da Allah ya halicci mutum akai a fitiran da Allah ya halicci mutum akai yana son waka a fitiran da Allah ya halicci mutum akai yana son music yana son musiqa musiqa shine garaya dan music din nan da ake rerawa akwai wanda ya halatta a ciki da Allah ɗaliban ilimi su ɗauki fiqhu fiqhu al-gina'i wal musiqa na Dr. Yusuf Al-Qardawi mu'asir ne wanda ya rasu bai dade da rasuwa ba wallahi bincike qayyim sosai ka je ka karanta littafin ka samu fiqhul gina'i wal musiqa kaga bayani akan waƙan ga irin waƙan da ba Allah bai hana waƙa ba Allah ya halicci mutum da gaɓoɓi daban-daban Allah ya halicce ka kana da gangan jiki a gangan jikin nan Allah ya saka maka zuciya a cikin zuciyar nan da akwai wani abun da ake ce masa wujidan tawajut akwai hankali to wannan tawajut din yana rayuwa ne wannan wujidan na zuciya da in ana waka kana jin emotion kana jin feeling wani halitta ne a cikin zuciyanka wanda shi kuma yana rayuwa ne da waɗannan gina da wannan musiqa din sai dai waɗanda suka kai matsayi na tsoron Allah irin manya-manyan waliyai irin wanda Allah ya manzo Allah yake nuni akan Ibn Mas'ud yace laqad uudita mizmaran min mazamiri ali Dawud suna samun nishadi ta hanyar karanta alqur'ani da sauransu a waka ba haramun bane waka ba haramun bane ka ji waka abin ka sai dai kuma jin waka din bai da amfani amfani shi dan kankani ne amfanin shi ma yana komawa ne zuwa ga madiyan ka ba ma'anawiyan ka ba sai dai waka irin na tsoron Allah irin ilahiyat shi'iru waƙoƙi na ilahiyat da kuma waƙoƙi na idan ka je masar za ka samu akwai masu rera irin waƙoƙi wadda suna tayar da al'ishkul ilahi irin irin waɗannan waɗannan za su ƙara maka imani ma za su ƙara maka imani ma amma kar wani ya zo ya kulle maka zuciyanka ya kulle maka tunaninka ai waƙa haramun ne to wani waƙa wani waƙa ne haramun ya kamata ka mayyaze dan idan ka ce waka haramun ne haza bi umumin lafazi kawai ka ce waka haramun ne to shikenan sai wani ma ya zo ya ce ruwa haramun ne wani ruwa sai ya ce giya shikenan ka gama magana mata haramun ne wasu mata karuwai wanda ba ku aure su ba shikenan waka haramun ne wani waka wakan batsa da iskanci da rawan koro so kai har rawa ba haramun bane rawa waka ya maka daɗi ka shiga shauki ka ɗan taka rawa ba haramun bane ba haramun bane Ja'far ya zo gaban manzon Allah annabi ya mishi yace masa ashbahta khalqi wa khulqi da na ganka sai naga kana kama da ni a suranka halittan kama naga yana kama da ni haka halayen kama na kama da halayena tsaban daɗi kawai sai ya kama rangaji yayi yana gaba yana baya yana taka kafa yana jin daɗi yana in ya daga kafansa sai ya yi dan irin rawa ne rawa kawai rawa annabi ya yi murmushi annabi bai kushe ba bai hana ba bai abin nan sai da haka kai ma idan abu ya dan taba ka ka dan taka ba za a zo a ce mutum sai dai idan rawa irin na iskanci rawa irin na tsara wanda zaka ga mata suna yi da maza da sauransu wannan kan haramun ne duk abin da ya saba ma kunya da urfi na musulmi haramun ne amma dan dai kawai wani abu na shauki da Allah ya saka a zuciyanka ka bayyana kawai a ce maka haramun ne wannan wani busasshen busasshen addini ne mutane suke so su tusa mutane addinin musulunci addini ne wayayye ka ɗauki ihya'u ulumuddin na al-imam al-ghazali ka ji bayanan da yayi akan waka insha Allah wani sati idan nazo zan da fara da bayani akan wannan maudu'i da annahu mawdu'un muhimmun jiddan imam shaukani yayi bayani dalla dalla cikin nailul awtaf shi ma bayanin shi mai kyau ne duk da bayanin shi hanjin jumuna ne akwai na dauka akwai na zubarwa to ai kowa ma bayanin sa hanjin jumuna ne sai na manzon Allah kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowa ana karban maganar sa a ajiye sai ma abucin wannan kabarin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to naga sai dai Ali yana ta nuna min lokaci yayi kun san shi in lokaci yayi baya daga kafa to in dai mutane suna jin dadin karatu suka ji ya tsaya sosai dai Ali abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana akwai fa'idan da nake so na bayar yau wanda ya keɓanci ranar juma'a ne wannan fa'idan fa'ida ne mai girman gaske da ya kunshi duk abin da mutum yake da shi na bukatar rayuwa fa'ida ne za Allah ya ce duka wanda ranar juma'a bayan ya idar da sallan juma'a a gurin da imamu tabari ya ƙarfafa wannan hadisin da kuma ƙarfafa ingancinsa duk wanda bayan an idar da sallah a gurbin da ya yi sallah ya karanta ƙulhu Allahu kafa ɗari a gurbin da ya yi sallah ka karanta ƙulhu Allahu kafa ɗari ka karanta salatin annabi kafa ɗari sai ka ɗaga hannunka Allahumma iksini bi halalika an haramik wagnini bi fadlika amman siwak اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك sai kayi 70 kana idarwa ka ambaci bukatunka gaba daya kasuwancinka lafiyanka rufin asirinka iyalanka aurenka duk abin da ka sani na duniya ka faɗa in ka ambaci bukata ɗari to Allah Ubangiji zai biya maka su gabaki ɗaya kuma za a keɓance wasu bukata guda saba'in da ya keɓanci al'amarin ranar lahira amma in ka ambaci bukata sama da ɗari duka Allah zai biya wannan wato fa'ida ne mai ƙarfin gaske ijaba ga kowane addu'a in aka idar da sallan juma'a ka zauna a gurin da kai sallan juma'a ka ɗaga hannunka kai salati ma annabi ɗari kai kul huwa Allahu ɗari kul huwa zaka fara ɗari salatin annabi ɗari Allahumma kfini bi halalika an haramika wagnini bi fadlika amman siwaka saba'in sai ka ɗaga hannu ka faɗi abin da kake nema na bukatar duniya da lahira ni ma kuma idan kai ina son ka mun addu'a Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya sa annabi ya cece mu Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu فلا تحرمنا اللهم رؤيته وامتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله